إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha ɗaya ga wata na rajab hijira shekara 439 wanda ya dace da 28 ga wata na uku shekara 2018 yau insha Allah za mu yi darasi na 35 a cikin littahi alwajiz fi aqidat salafus salih taɓaitaccen littafi mai bayanin aƙidar salafus salih magabata na ƙwarai darasinmu na 34 mun tsaya ƙarshen ruwaya da take bayani faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina muku umarni da rike sunnata da sunnonin khalifofi na shiryayyu wanda suke shirye suwa ku rike wannan sunna da kyau ku rike ta da haƙori matamna ina muku kashe da sababbin al'amura wanda cewa dukkan sabon al'amari ƙirƙire ne kuma dukkan ƙirƙire ɓata ne wannan sai mun hara bayani wannan muna maganar dai a talaki da istidlal yadda ahalus sunna wal jama'a inda suke samo abin da suke kawo hujja ina madogararsu inda suke ɗauko madogara su kawo hujja shine muke bayani tushen madogararsu ya ce bayan ƙur'ani da sunna kuma suna ɗauko wannan hujjoji na ƙur'ani da sunna akan fa'inta na magabata na ƙwarai shine kenan ƙur'ani da sunna kuma akan fa'inta na magabata na ƙwarai ya ce mun zo sun mai tabi'unan ladina ilunahun min alƙurun almufadilatar ula kuma suna bi suna bin ƙarni ko mutanen da suke bi ma wancan ƙarnin na harko wanda yake da daraja mai fadala sai ce wa min hadal mantalak annabawi daga wannan macara ko matashiya ta wadda annabi sallallahu ya mana ta rike sunnar shi sunnar khalifofin shi da kashe da yin kirkire ta wannan matasa wannan matashiya fa inna marji'ahum inda tanazu' huwa kitabullahi jalla wa ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wa sallam wannan shine kenan makomar salafus salih lokacin da aka yi jayayya kan wani al'amari ka ce kaza ya ce kaza ana jayayya to madogara inda za a koma a raba rigima shine kitabullah jalla wa ala littafin Allah mai girma da buwa shine alqur'ani da sunnar manzon shi sallallahu alaihi wasallam sune makoma ba ta mai malam wani ana ce ana neman madogara kan wata hujja ana komawa ga ƙur'ani da sunna duk da an yi maganar a tsiwullah wa tsiwul rasul wa da amina minkum ku yi da ga Allah ga manzo ga waɗanda suke jagorori to amma lokacin rigima ba ce a malam wani duk ta malam wani ina madogara na ake neman raba rigima ƙur'ani da sunna yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila kan suratul nisa ayata 59 yace fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya a cikin koma menene kuka yi rigima to ga inda Allah ce mu koma ke neman kawo hujja ko a ture yace farudduhu ila Allah wa rasul kuma da shi zuwa ga Allah zuwa ga manzo na Allah yana shine kenan maidawa kitabu wa sunna amma yin haka in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai har kun yi imani da Allah da ranar lahira ga wurin raba rigima komawa zuwa ga Allah ga manzo na Allah sai zalika yin haka khairu shi mai alkhairi wa ahsanu ta'wila shine kuma ne kyakkyawan makoma shine kyakkyawan makoma komawa zuwa ga Qur'ani da Sunna yace wa sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam marji ahli sunnati wal jamaa fi fahm alkitab wa sunna kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne makoma a wajen ahalu sunna da jama'a akan fa'intar ƙur'ani da sunna ya dace me fa'intar magabata na ma'anar harko sahabbai ke ne da an Allah ta'ala ja'ala adam tiba'in sabilul azab wa dalal wa shiqaq yace domin Allah mai girma da buwaya ya sanya rishin bin su shine hanyar azaba da bata da barin hanya sabawa saba hanya yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala wa man shaqiqa ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira kina shi ma nasaide aya ta 115 yace Allah subhanahu wa ta'ala yace wa man shaqiqa ar-rasul man shaqiqa ar-rasul duk wanda ya saba ma manzo kina ya bar bin abin da ya zo da shi min ba da mata bayyana huda bayan shiriya ta bayyana ka gano gaskiya sarai ka saba ma manzo wa tabi a ghayra sabil mu'minin ka bi wata hanya ba ta masu imani ba na shine magana ka dalilin kawo ayar kenan Allah ya zargi rishin bin hanyar masu imani kuma imani wannan almu'minin ke wanda ake ishara na farko su ne sahabbai kin ga wata hanya ba irin tasa ba kai kai taka daban tasa daban to wanda ya kenan saba ma Allah saba ma hanyar wayannan masu imani na farko nuwalli ma nuwalli ma tawalla zamu bar shi da abin da yake binta na bata na bin hanya da sabuwa amma me zamu Allah zai mishi rusuli jahannam za ba shi ka abin da kama wa kanshi ya zaban ma kanshi ya bar hanya ta manzo da waɗanda suke masu imanin kwarai ya bi wata hanya daban ba tasu ba to za mu bar shi akan abin da yake kan shi amma za mu kona shi da jahannama kuma makoma ta yi muni a ce makomar mutum ya kare rayuwa ta duniya ya koma lahira ya shiga gidan wuta wannan makoma ta yi muni wannan shine kenan maganar cewa sa'a dole kenan mutum mai neman tsira ya dace da karantawar salafu salih suna ce sahabbai da masu bin bayan sa tashin kiyama dan sahabbai su ne jigo kuma duk wanda ya zo baya kenan su zai yi mana koyi da abin da suka fahimta ‘yan ayace haka ‘yan hadisin ne wala yi aradu shayun inda minar kitabu wa sunnata sahiya da qiyasin wala zauk wala kashaf wala ƙauli shekhin wala imam da an na dina da tamala fi hayatar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce su aƙidar ahalus sunna wal jama'a wala yu'addu shay'in indahum ba'a bujuru da wani abu a wajen ahlus sunna wal jamaa da abin da yazo a qur'ani ko sunna kuma sunna ingantatta ba a gama shi da wani kiyasi ne wani malami daga nan ya samu kaza ka san mahiyawa dun masu da'awar duk mahiyawa inda ne ku za ka bar hanya ko zai kai maka aya ko hadisi inda suke barin hanya hanya ta yawa wata ce ai daga nan he gano kaza kun hira ce kun daga nan ya ga ai ana iya kaza tun daga nan samu kaza duk suka kirkiri ababe da yawa na ibada da sunan kiyasi ta nan suka samu amma ka ce ai na abin yazo babu amma daga nan wannan kuma kiyasi da sai ko zai iya dauko daga nan ya kaza kana dauko ma aya ka kawo ni sharrin karshe kana so ta daga nan ka samu kaza da ba a san aiki da ra'ayi bangaren ibada ba a san aiki da ra'ayi ana san caca ba a kawai ibada da kiyasi ba a ibada da kiyasi da ijtihadi hukumci na ke kiyasi ijtihadi ga nan ya baci bai baci ba farilla ne kaza ne amma magana kawo wata ibada ba kawo wata ibada cikin ibadodi ko azumi ko sallah ko zakka ko azkar ba a yi da kiyasi kurin nasi ne abu ne ya zo kai bai zo babu shi kurin ba a zama da hira da bayani a tsara wani abu na ibada abu ne wanda kurin bi ne ake kurin ya ce ba a bishar da kiyasi wala zau wala kashin zau kamar ga eh wannan abu hadisin gaskiya kaza zai yi kamar abin ka ya birge kan ta wannan abin zai daɗi zai dace da jama'a ko da zamani ko kuma kashif ne ai wane shi ne aka ba wannan kashifin wani abu ba wanda ya gano shi malam wani wani abu ne wanda shi ne kullum Allah ba wani fahimta ya gano ya fara kayan shi ba wani kashifi ba wani kashifi da kawai ba da kashifi kai aka ba kashifi ba wani kashifi ya ga wani to haka wala kawai shi yakan wala abin ko a ce ai malam wani ya ce ko imam wa kaza ya ce mataka an kawo qur'ani an kawo sunna ga yanda manzo Allah ke kaza ga sabbin shi kaza ka kawo wani malami ai shi ga da ya ce ko ga da ake yi to babu ahli sunna ba sunna kidin ba sa gama maganar Allah da ta manzon Allah da wani kiyasi ko ra'ayinka ya daidai da ra'ayi ko zamani kaza ko kai aka maka shi bi ka ce ka saka man wannan Qur'anin ko sunna da ra'ayinka da zaukinka yace li anna din qad iktamala fi hayati rasulullah sallallahu alaihi domin shi addini tuni ya cika kuma ya wannan cika tun a rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun iya rayu addini ya ya cika ba daga baya ba ya ce ka hujja da ƙalar lawa ta baraka wa ta'ala aliyauma aka maltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum ni islam dina kenan ma'ida a cikin ayata uku wannan dai ba wani kaga abu da Allah ya ce aliyauma a yau aka martu lakum na cika muku dinakum addininku shi da Allah ta kare in dai addini ne kuma Aisha ta Qur'ani wannan hadisin hadisin magana ta kace abi koyo bai inganta ba aya haka ta karara al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku a ina zaka gano wannan a wata rana ce tabbas dai wata rana ce annabi Allah saka da wannan aya ya ce a yau al-yauma wannan ba wani saɓani a wajen magabata na ƙwarai cewa kai haɗin bida amma wannan aya kowa sun ta sabka ne a arfa haɗin bida sun san da haka ba mai ta sabka a rana ce a rana kaza a rana alfa ranar juma'a rana arfa wanda bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam kwana 80 daga alama da tare ne kurum bayan ta kwana 89 daga alama bayan ta to ya ce Allah ya ce a yau kenan wannan rana ta wannan rana ya ce a kamar lakum dinakum shi ne wani cikin ahalar kitab daga bai yahudi ne ya kace ma'amur bin khattab wata aya da ta sabko a littafin inda mu wannan aya ta sabko a cikinmu da mun ɗauki ranar sabkar wannan aya idi ka hatta ba yahudi ya san sauka wannan ayi ta sauka a wata rana kuma ya san ma'anarta ba yahudi ne ya san ma'anar wannan aya ta cewa ranar da Allah ya cika addini addini da yake sauka muku da shi da ya ko da manzo a wannan rana ta Allah ta ya cika Umar ce sai wannan rana da ga Umar yace ni na san a ina ta sabka a wata rana ta sabka mu ma dama ya dace ita ce babbar idin mu ranar juma'a ko ranar arfa akwai idin da ka arfa musulunci babu sai nan mu dama tun da mu za mu sallaci daman ta san ko ranar sallah ranar babbar sallah ma a cikin sallolin juma'a kuma arfa ta haka kenan wannan shine hata kenan kaga bai gudu ya san wannan aya in ta sa gaba cika addini ne dan wa wannan in ba Allah shaidan mu in ba bata ba rashin rabu kai dai wannan aya ba ta karata ce Allah ce a yau na cika addini inda addini ne Allah ce ya cika kuma ta wani rana amma kaga bayan wannan mutum ya neman wa kashe wahala da tawili da ra'ayi zai kawo wani abu sabon addini wani ma yana iya yi ai kofa a buɗe bayan shi Allah ya ce ya cika da ka yan uwa shi ya ce in dai addini ne to Allah ya ce ya cika ke duk abin da ba wannan ba ba a wannan rana zo ba ka yi imani da ƙur'ani da sunna wani abu ne daban ba cikin addini ba ke Allah ce ya cika a ai farala ce wane ne ya ce wa atamamtu alaikum ni'imati kai dan farala kaza fala sabuwa ce duk wata ni'ima ce ya cika ta ba wani abu zai sa kuma shi muke cewa muhimmancin maganar salafu salih wannan aya ba an ta sauko ba zaka baka kafa daga nan tawili me magabata na sahabbai da an baya suka ce akan wannan aya shine tabbatar da in dai addini ne ya kare Umar bin Abdullah bin Umar Ruwata bin Abi Shayba cikin bin Abi Shayba yake cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'a an-nasu hasana sai ya gana bid'a hasana bid'a kaza shi sahabi ne magana wannan ka saka wani bakan su hada ai da ta kullum kullum wata kulliya ce kulliya wace ce ga ka su hada akwai hasana to wannan sahabi ne ba wani malami ko cikin malamai sun a sahabi na Abdullah bin Umar kuma ruwa ta tabbata yace kullu bid'atin dalala yace wa in ra'an nasu hasana dukkan bid'a bata ce ko da mutane suna ga mai kyau ce bata ce da annabi ta dukkan kuma haka sunna sahabbai take kuma imam malik kana ba zama zai tankaho da malikiya a baki amma a ƙida bar malikin to shi ne imam malik ne ga abin da hudu daya cikin wasu kan rayu da shi ibn majushu nan cikin tarin tarin ta samu na mashaƙi ya kama gane malamin kirama mashaƙi ne cewa shi ne yake ce da kunne na sami'tu malikan ya ƙul na ji malik iya cewa kina abin da kunnen shi ga ba labari ba ne ba ko da ta yi karanta ɗin namu shi da kunnen shi ji ya ce na ji malik iya cewa من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنا فقد زعم أن الرسول خان رسالة yace na ji malik na cewa duk wanda ya kirkiri wata bid'a yace hasana ce ina mai tashi malik ne ba malik gaskiya ne ga magana malik duk wanda yace akwai wata in dai bid'a ce dama ba bid'a bace ba in dai bid'a ce kace ma mai kyau ce laihinka ga laihinka ta faƙad za'ama haƙiƙa wani mutumin ya faɗi da baka ya faɗi haƙiƙa an rasul khana risala ya ce manzan Allah ya hayanci ta ƙwana ya rage wani abu haka hukumcin mai cewa akwai bid'a hasana in ji imam malik an kusa mutane suna cikin haɗari a baka a kan musulun imam malik don kurin a dogara da mutane an sana maliki aiki amma an bar imam maliki bangaren aƙida da bangaren manhajikin shi gaba ɗaya yace duk yace me yasa dan wa me hujja Imam Malik sai waka ma'ana aya mai mu kawo Imam Malik da yayin wannan magana yayin bayanin hukuncin duk wanda yace ga bid'a hasana haƙiƙa hukuncin shi yace manzo Allah ya rike sakon Allah mai hujja shi yace li anna Allah tabaaraka wa ta'ala qala fi kitabihi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan shi ne hujjar malik ya ce duk wani takobi da mai kyau ya ce domin shi allah mai girma da buwaya ya wani a littahin shi a yau wani rana ta ranar arfa ce yaraye ya ce an cika muku addininku an cika ni'imar islam shi ne addini a wajen allah to ya ka ce ga wani abu sabo mai kyau annabi kenan ya rage shi ne gama daga cikin nan kenan ya rage wani kenan ha ko ta koga ga wani naka mai kyau shi ne sai imam malik ya maka hukumci ga hukumcin ka wanda ya ce ga sabuwa ba mu muka faɗa malik ya faɗi in ka ce ga sabuwa ka ce ka tuhu manzo Allah ya rage wani ba ruwa ingantatta ya ce bambar ma tarakatu shay'an ka rukum lillahi ma takum bi bambar wani abu ba na kusantar Allah da ya saura ya ce sai na muku umarni na gaya muku shi haka ne santar Allah na gaya muku ba abin da ya saura tarakatukum ala na mahajjatul baida lailuha ka nahariha sai la yazigu anha illa halik ya kare komi na bar ku akan hanya fara fes ba wani duhu ba wata shubha an ka shubha kasa kanka ko ka dan shubha akwai shubha ce a ce maka Allah ya ce mun zaka ruwa a shirka maka mara ai malam wani ba ba kai ka shubha ba a ce maka Allah ya ce ga manzo Allah ya ce ga da aka da kaza ka shaka ce kace kai ba gane ma abin ko ka rikice to in kun ji ana cewa hasana kaza to da mun ba bid'a bace ba haka san hasana to da ma bid'a bace misalin suna cewa ai kaza wa kaza wasu kama hujjoji wasu su maka ga qur'ani an rubuta qur'ani annabi rubuta qur'ani ba wani tarawih dole ka zaka maka bane rashin sanin me addini ya gaba rashin sanin tarihin musulunci manzo Allah iya da rai ba ga rubuta qur'ani ba sama abu ne dama ana rubutawa hada hada maka tabul wahyi kina rubuta qur'ani ba sawo bane ba akwai kutabul wahyi illa kurin gamawa ce a wuri guda guda ma abin tabbatacce dan gudun rikici an gama wuri guda kuma suka yi wannan abun ba wasu bane da bayan baya ba sahabbai ne tun a rayuwarsu kuma sahabban tun Umar ta Abubakar aka fara tun Abubakar na farko kidan ijma'in sahabbai ne gaba daya ijma'in sahabbai ne gaba daya aka yi akan a zo a gama wuri guda dan gudun wani alƙaci ba samu sabani ko kimiyya sabo a cikin bid'a su da ma yake mana sunna ta da sunna khalifofina hada ma kake mana ga mana alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin ta almadi ko almadi rashidin ke sunna ta da mace da sunna khalifofina to kasu gaba da sun yi ijma'i ba sabani kan ka ce bid'a ce ba hankali ba me ya cikin bid'a wani mamma ku ce ce maka wai ka hau inji ka hau mota ka yi wa'azi a radio ka hau a ganin annabi ya wa'azi a radio ya kare shi ne duk da rashin sanin nasa gaba ne da bin shubuhi a takaice kenan abin da aka cema bid'a bangaren abin da shi addini aka ga wani abu sabo da sunan ibada shi na ke inkari shi na nake magana yake tadid da tsoratarwa a kan shi yace wannan shine kenan wannan aya da ya kawo al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku وأتممت عليكم نعمتي ناتك مكو نعمتا ورديت لكم الإسلام دينا ناتمكو إسلام شيني الديني إن باب وانا الديني إن با إسلام با وجعل الله إن الدين عند الله الإسلام يتي وأهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة لا يقدمون على كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم kalam ahadin ka'ina man kan kuma su ahlus sunna wal jama'a ba sa gabatar da ba sa gabatar da wani abu akan maganar Allah da manzon shi ba sa kawo magana ko ta wane ne gabanin ta Allah ko sahihi ta maganar ko ina ko wane ne bayan Allah ta annabi ya ce su kata wani babu haka yace qala Allah qala Allah ta'ala Allah mai girma da buwaya yace a cikin Qur'ani ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli wattaqullaha inna Allah samii'un 'alim hujurat ayata daya farko Allah ya kira masu imani ya kuma masu imani la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli kakku shiga gaban Allah da manzon shi na san ma'anar shiga gaban shiga gaban Allah da manzon shi kahin ya ce ka ce kahin a ce kai kai kai dama shi mai imani jira ittabi'u na kala ta ittabi'u manzo ilaikum rabbikum ta akai mu bi mai imani bi yake yana manzon da Allah ya ko bi yake shi ma ba shi da nashi kurin jira yake an ce yayi yayi ba a ce bai bai haka annabi kai jira yake ittai ma yu ma yu haile ma uhi ile ka ba abin da ka kawai sai manzo Allah ka sallaka kan shi in wa abin nawa manzo Allah sallama yana raye abin da ga abin kaman mara kyau a hili amma bai cewa haram ne tunda ba bashi mawayi ba amma abin ana abin kowa kowa ya damu kowa yanzu misali shan giya wai bai san muni shan giya ba tana muni amma tunda Allah bai ce ba haramu ne annabi bai ce haram ce ba aka sanu ko aya kan cutarwarta ta yi amfaninta shaukar da aya in za a yi sallah ka yi sallah a cikin su to da kuma aka magana haramta to kuma ce haramun ce kuma kowa zuda amma wata kowa zuwa aibinta ya san aibinta amma tun da ba ra'ayi bane ba ba ta ce bai aka bata arabin shawara gaskiya garin nan tun da mun san ga irin ga irin su abin da suka zaɓa suka yi su ali suka yi suna suna suna sallah iya kawo abin da shekar ba ta kawo ba cikin cikin su irin su abbas kalmomin suka kai amma bai taɓa cewa ba a ta zama haramu iya jiran wani ba zan iya raye annabi ya yi zaman a makka duna adawa da ake yi armai ake tsakanin su ka armi shirka ka ta musulmi musulmi a mushirka mushirka ta musulmi haka suke arman su ba hada ba har manzo Allah kan shi biye shi suke amma da mushrikai iya manzo na Allah iya iya su iya shi musulmi amma mazan iya shi mushrikai da kawure ne aka aka rayu har aka hijira kai har aka hijira har aka yi badar mijin ɗaya cikin mijin Zainab daga mijin Zainab ne har da shi aka yi hijira kai ai aka je yaƙin Badar aka je yaƙin manzo Allah da shi aka kama shi cikin kamamu miji da shi ne ba hana ba nan su bizo ba iya cikin mushrikai ha gashi a kama shi a hannu kuma matan shi daga gida daga matana makka ita ta aiko fansar mijinta ba hana ba eh tana son mijinta har ta bada sarkar da ta uwarta Khadija da ta bata a mata a mata arme sakarin ta dauko ta bada a fanshin mijinta manzo Allah kada sakarin he tana da annabi abin abin tausaye kama shi ita da Allah kuma da mata sakarta amma kai alƙawarin in ka je zaka mai do mana zaka bi mun diyata yace ya amince abin da aka kenan ha hawan halin badar sai a hudaybiya ba hudaybiya da karamta su umar ma abinda mushrikai su umar su sayin su su umar ma yan sahabbai sai abinda mushrikai kayan hudaybiya ba hana ba haka nan addini addini biyu ne ba ra'ayi bane ba ba halittawa da hira kurin da kaza ya kamata kaza a ina aka haramta ina aka halatta balle bangaren ibada wanda a kanta ne Allah ya aiko da manzo ya isar da ya koya mutane ga yanda Allah ka so a bauta ta mushi inda haka ne ya ce ko ba su imani ko bauta ma Allah ya yi ba ci kokarin shi shi da shi ya taba a tabbata Allah kurum inda inda ba aiki manzanni bane ba su ga ga Allah ke so amma ibada kanta Allah ga wanda ya ku su koya muku yadda ake bautar shi sai wani kurin a giri ya ce koshi sai ya ce ai kurin a dade ne shi ma yana idan abu addinin kowa ba take ka dona akwai gagar batan shedan yanda yake yaudarar mutum ya saka tashi ba shi ba ba bai kamata ka yarda da haka nan ba tunda me aiki manzon Allah kaga ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah manzo shine manzon Allah zuwa ga duniya gaba daya shi ke ka sako daga Allah shi wannan ba ga mishi annabi bai mishi annabi ga mishi ba Allah bai ga mishi ba yace ba kai kaza kuma ya gabi kai kuma kaza kenan Allah ya shirye da mu Allah ce ya kuma su imani ka ku gaban Allah da manzon shi wa taqulla ku tsoron Allah inna Allah samiun alim Allah mai ji ne ko masani ne يجي ويعتقدون بأن التقدم بين يدي الله ورسول تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم سبب للدلال يتدومون عقيدة أهل السنة جماعة سنة سنة تشيوا شقا قبان الله ده منزنشي سين سبب أتى حنف أتى كنا لأنه من اتباع الهوى يا ده كم بن سنزوتيا والقول على الله بغير علم za ka yi faɗa ka dangana ga Allah ba kan sani ba wa mutu zai na shaitan da sadda an sabi lillahi jalla wa'ala kuma iya daga cikin kawatawa da shaitan ke ma bawa don ya kange ka daga hanyar Allah mai girma da buwaya qala Allah tabaraka wa ta'ala a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون الله يتي سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوا كبال labari matsayin wanda ya ɗauki son zuciyar shi shi ke bautatawa kina abin da ranka yi maka za ka ce ibada ce karshe ake son zuke shi alhawa duk abin da babu nasi daga Allah daga manzon shi kenan kai ne kake ga ya kamata a haka shi alhawa abin da ranka ke so ya yi birke shi ya ga ya kamata a yi to dun kuwa ke yanzu zai bukidan zai bautar Allah da abin da shi yake gani a ganin shi ne alhali babu aya babu hadisi iya cikin masu bin hawa mai bauta masa zuciyar shi wa dallahu Allah ala ilm Allah ya bata da shi akan sani ga maga Allah ka bar ta ka kama ta abin da ranka ya maka wa khatama ala sam'ihi wa qalbi Allah irin wannan Allah ya rige jin ya rige ganin waja ya rige zuciyar ne waja'ala ala basari qishaw Allah ya sa ya dan wani abu rihi ya rige idan kidan bai ji bai ganin aya bai fahimtar aya Allah gama da shi fa man yahdi min ba'dillah to wanda Allah ya ma wannan condemnation aka rihe jin da ganin da zuciyar waye zai iya shirye da shi bayan Allah babu abin da ta ba ku tsaya ku yi lissahi ku yi aztu da hadarin bin san zuciya ke duk mutumin da ya ga nasi karara ya ajiye yake ake san zuciya to ga matsayin shi haka Allah zai dashi ka nasi karara ka ajiye kake ake da ya kamata ka ya kamata ai kaza da shi da mu yace wal aqlu sarih indahum yuwafiqu an-naqlu sahih hankali wanda yake lahiyayye cikakken hankali a wajen ahlus sunna wal jama'a iya daidai da nasi ingantacce tana ba da mai a Hausa a ce shari'a sabanin hankali a a ba haka bane shari'a ba ta saba ma hankali lahiye idan mutum bai ma kuci ko bai hankali mai hankali duk nasin shari'a bai saba ma hankalin mai hankali illa shari'a ce za ta daidai ga mai lahiye hankali in dai shari'a ce ta Allah to ba saba hankali da shi illa inda magyara za a yi a ce ana nihin kenan shari'a ba ra'ayi ba ce ba hankali bai ke shari'a wannan ana ta ya shari'a ba hankali bai ke tsakan ai aka hankalinka ka ce wannan shari'a ce amma a ce shari'a sabanin hankali akwai matsala kan yace hankali lahiyayye yana daidai da nasi ingantacce to sai in daman nasin bai tabbata ba eh wato a sa matsala kaga ya ci da hankali mai hankali amma in dai nasi ne lahiye to zaka ga ya dace kai baka inkari shi bai a ce sa amma hankalin ka kace bai wa kaza wa inda al-ishkal yuqaddimuna naqla wala ishkal in wani abu yazo suka kasa me aka ce ganowa suna gabatar da nakal in dai nasi ya zo abin mai akwai abin suka misali suka ce zaka samina wata na ko mun ji me da ba za akwai abin da cewa ko da bin gane ma'anar shi ba sai maka so haka Allah ji shikenan ba zan ni he na gano ma'anar shi amma da magana ma'anar shi ko shi shirme ne da magana ma'anar shi ba amma an ce shirme ne ya saba hankali na matsala ce yace li anna naqal la ya'ti bima yastahidu al aql salim domin nassi in da tabbatacce ne bai zawwa da abin da zai kore ga hankali lahiye a ce hankali bai ɗauka kaza bai yi wa ƙuran in dai lahiye hankali ne a ce bai yi wa hankali lahiye ai ta kabbalahu ya karɓi abin da nasu sai ya kawo wa inna ma ya ati bi ma tu haru fi al nasi kan kawo wani abu abinda hankalinka zai kasa rarrabe abin ya shiga abin ya eje ta abin da kyau duk ana ana magana magana lahira kai wasu da kai wani da magana na duniya wani magana halitta sama rana aya cikin turmamu ga ta cikin magana halitta rana da wata wannan abin na turmamu sauransu ilimi na da cewa aya cikin ayoyi na Allah hankalinka zai iya shiga ya ta tayi sa cikin turmamu ya kai hankalinka ne hankalinka bai iya kaiwa anan ya shiga ya iya gane hakikanin alaman ila kun kai imani da ayoyin Allah tsaron kaza kaza amma hankalinka ne bai iya shiga ya kai hankalinka da tayin abin gane abin dalla dalla kai abar kama da karan kanka ka zafin ka jibi kun kanka ayoyin ji kanka ka ce ka iya sanin yadda kake ce abu da ya ga ranka ranka sai wani ya ce ya gano ƙwararre ne wajen ido wani ƙwararre ne wajen anta ƙwararre ne wajen tansiyan wani ya ƙware wani malamin diabetes ya ƙware kowa ga abu da shi zai iya gabashin ƙoƙarin shi ko amma a ce sanin gaba ɗaya abu ne wanda yake babu shi ma a ce gaba ɗaya ga wani san gaba ɗaya kina bai ka iya hikarin hankalinka wajen idrakin abu amma ba haka bace ture ce biwa kurin yace wal aqlu salim yusaddiqu an-naqla sahih hankali lahiyayye yana gaskanta nasi lahiyayye ingantacce fi kullu ma akhbara bi dukkan abinda aka bada labari wal akas kenan ba kishiyar haka kenan hankali mana nasi na ga ce nasi sahihi bai kore hankali bai saba ma hankali ingantacce wala yuqalliluna min sha'an al-aqal duk da wai suna maganar kullun gabatar da nasi ko da hankalinka wani abu ya zo kana ga ba haka bai kamata to anan in dai nasi ya zo kurin ka mai kauya akan nasi ba dole bane bai ka idrak sanin haƙiƙanin yan wani abu nawa misali annabi ba labari irin misali irin su maganar idan kare lallagi cikin makayi wanke so bakwai na farko a sa ƙasa irin maganar kuda in ya wada cikin ruwa ku tsoma shi gaba daya haka wannan kurin wani abu ne wanda idrakin abin amma tun magabata ne suka ce magabata sai su ce wai ba sai su ba malatin ta abudan kurin a wanke zama kasar kuma ta abudan kan dan biyayya ba dan musan ba me hikiman har ta zamanin haka suka yi sun huta kurin eh a wanke sau bakwai ta abudan suka sha kurin kuda ya wada ka tsoma ta abudan me dalili ba mu sani ba an ce mu tsoma an ce mu wanke sau bakwai har mu sa ƙasa wani abu ne ka yi da gobe wani abu da gobe ci gaba dan adam Allah ba shi baiwa da yawa har gano a ashe dan an zo a aikata kaza kuma da masu ma in kada sunna wani lokaci su ba da sunna ma amma suka me yasa musulmi ke cewa kaza wani lokaci dan su kure ne ma sai su zo kan daidai abin da aka wadi sai su ya dace sunna san fursa mun misali kan maganar kare me yasa aka kawo kasa an ɗauko kare yayi lallaki hab hab cikin makayi an ɗauko da abin wanda ne masu diba abin abu aka wanke har aka sa uljabal a da ko abun da aka kama uljabal wannan abu da ake wanke wanda ake mai da an kasa tuwa jahil ko muhara da mun lalata abu an sa duk abun wankewa an sa an dauko an diba akwai sauran microbe amma ana sa kasa wankewa da kasa kun microbe babu shi ya cikin da wani taro da aka ɗaje sunna a suka a gudu da abin a kace akai gashi an sa duk abun wankewa sabu da sa abun a ga akwai wani abu aka sa akwai wani abun da ake gudu amma ana sa kasa aka wanke kun babu abu na magana kuda da har ma akwai malamai ne na addini suke gama habe da mai izgili hadis da zubaba suna suka wasu malaman sunna masu yarda da zahirin na su ko ba su gane ba su kuma malaman su amma addini ne amma suna aiki da yan aiki da ra'ayi ne ya daidai da hankalin su malamai na addini sanannu amma suke wa izgili wai wai hadisin guda wai wai guda ne wai ya hada ka sa gaba daya sai ragowa gobe mutumin alman ne na kada da lulluta da tsaka mutumin alman ne shi kun bincike shi dai me yasa ake kawo magana wani magana kudin da ake cewa a sa gaba da mai dalili tsayaye bincike na musamman kuma aka zo aka exposan ta abin a taro aka na jidda na na ta na abin sunna aka cewa izaji sunna na qara'u na abun da kinama maki suke zawa zawaye da bincike na musamman kan abin da binciken da yi sai tabbatar mai da cewa na maganar kuda da ake magana da annabi ya magana ya ce a sa shi gaba daya sai annabi magana a hili karara a huke kuda daya akwai cutarwa a daya akwai maganin wannan cutar sai ce idan ya hada ya ce kuma hadawa yana zuwa da wannan yana yana neman sa wancan da shi ke neman kada kai wancan min cutar ta kai in kuka tsoma kun kashe malatin haka da rodi an ci zamu haka rodi wallahi binciken da yayi sai ya gano wata madda mana wani abu da wani ɗan likid wani likid da ru da ƙuda ke huddawa a huke shi ɗaya kuma ka nan shi ke fara zubawa ga tsorata shi ke fara zubawa a huke shi ɗaya hakan tabbata samu kuma a ɗayan akwai kishiyar shi hajjiwar misali ƙaryen wannan likirkin wanda ke kashe wancan ɗaya ya ce inda za a samo litir dubu na madara mai bakateri mai take da guba a cikin madara mai bakateri a ciki ya ce a samu litir dubu na madara a sa garam ɗaya na wannan likirkin na ƙuda da yake zubawa ta wannan garam cikin ɗaya zai kashe mikrobcin litir dubu na madara wallahi ci kuma suka aika abin da kai ba haka wani bane ba shi ne faka wuri ne aikace aka abin ana ba an wani bane ba su canza mun wani da mun yadda to masu yi suka abin aikace aka fara take abin gashi aikace abu ne hakika sun gani kenan na magana cewa kenan akwai inda nasi ya zo a sunna abinda kuma ake nema ya tabbata na gane ban gane ba sami na watsa na kurin iyawa in gane a gaba iyawa ba na gane ba wani ma gane iya ma ba ba zai gane wani abubuwan abin inda ya bai tabbata a sunna kurin da muka biyan kurin eh ba sai na gane da san fasa amma gaba ɗaya ba iyawa in gane hikim iyawa ba na gane hikim ba sai wani akwai abu da wani lokaci wani eh ɗan Nijar ne a cikin sunna yace suna Abidjan wani etid sai ana wata ita misu a tele sai wasu likitoci ne ƙarruwan na sana abu su suna da yawa tsakaninsu sai shi ɗaya abin da ke cewa shi bisa gano ba su wata problem wani matsala yace ya lura zinariya in aka sa a jikin namiji tana illa ga wani sedurcin shi amma bacci a cikin mata furko me yasa su ba su ba su da fans shi amma kallo da yake yi to sai tana kashin adama ana cewa namiji kai sa zinariya shi kuma baka sai baka shi amsa su amma su ba ruwansu ba su kuma sa shi ne ta tabbata ce take da masu ilimi me ana neman me dalilin da yake kawo zinariya take illa ga sedurcin namiji ba ta illa ga sakin mace shi kuma tana dama a musulunci namiji an hana sai zinariya shi kudin haka na haka ne wani ayyuka kenan shi sa kudin da aka cika ka zai zuwa ƙwararren kusan na sun kame ƙarfi kudin kaka tunkare shi da hankalinka eh ka ce shirme ne yawa hata harko da yawa ka wurai abinda halakata su aiki da hankali ne yanzu misali kan sun isra'i isra'i wani sun isra'i sahabon sun musulunta sa cikin tazar da manzo Allah dalilin aiki da hankalinsu suka ce da da ce ya je bayan suna musulmi ne annabi da ya dawo ne shi ai a daren jiya ya je batar makadis ya dawo ya yi sama dawo wannan abin da aka watsa kun ji shi wa kuma ta sabuwa yanzu a daren dare daya aka ce ka je kudu ka dawo a dare daya ta yi wata ɗaya zuwa zuwa wata ɗaya dawowa wata biyu ka ce a dare ka dawo ka suka ce gaskiya ko abin da bai yiwa ko yanzu me yasa hankalinsu bai yiwa ya za a yi me za a hau a ce to sai gashi yanzu dan adam yayi wata na'urar shi dan adam inda suke cewa ba a je a dawo a cikin dare ɗaya a goma sha biyu a minti ɗaya a je wurin yanzu na unamu ya kayan abin halbi fiye na abubuwa masu tsaye wannan a minti ɗaya cikin dubu saman haka akwai abin za a halba yanzu ba zai cikin dubu a minti ɗaya in mazuwa sama wannan ko misali da ƙadar mafi jirgi a ko jirgin jirgi yaƙi mai cikin dubu goma sha biyu awa ɗaya dubu goma sha biyu zai ci musulkin awa ɗaya dubu goma sha biyu mutum da ɗa da mai ke dan haka kurin in dai abu ya zo ƙur'ani ko sunna dan kai hankalinka bai ɗauka hankalinka ne da gege eh kaka tura nasin ƙur'ani ko sunna da hankalinka kace kurin a kurin naji na gane ba na gane ba naji na Allah da kushi kenan kasuwan zuwan can daga sun ta wuta akan wannan abin suna ga baiwa suna ga baiwa duk da sun nemi su dalilai ya wasu dalilai na mujiza na na na sun imani to bince ba kuma sun imani bai je ba bai san wurin ba amma sun tsaida shi zo mu mun san garin kai baka je ba zo ga ya mana masallacin kudu ba da kace ka je ga ya mana kowa nawa ce kowa da take kallon gusum da take kallon arewa annabi ce a lokacin haka dauko me gashi ya kallon shi yanzu kai kallon masallacin a gaban gashi a gaban shi kowa nawa ce a arewa ita kowa kaza ce nawa ce a gusum kaza ce ta ga nawa ce kaza ce kai wannan inda da mace ya shirya zai wa nawa za ka je wuri ka sanin nawa Allah a nan ba da gama kwa harocin zo in ba da diba ba da gama kai tsaye kwa harocin a nan wasu latin shi ka zai nan ba mu kaka maka ba ce ba ta gano ce wallah ba na gama ka kai tsaye in ce ta gano ce za ka yi na diba za ta kun buzo ba buzo ba marcin daga da ba ka zo da maka ka zo daga da ya ce maka kwa harocin masalacin karkada ta gano ce kuma shine hujja da maka da maka riba ce baka zo ba to amma suka yi kuma Allah ya gwada ya gwada manzon Allah kohol ya yi kohol ta guje ga musu amma duk da haka rashin rabo ta ce gaskiya kurin hankali bai yi wa a je wannan wurin a dawo a dare da ya kurin shirin kurin sai suka suka rida suka yi rida Allah kiyaye aiki da mi hankali kullum mai neman shari'a mai neman tsira kakka sa in dai nasi ya tabbata a qur'ani ko sunan ta kaza kaza ne kurin ka yarda ko da hankalinka bai iya ga haka bane ba bai kai ba kurin ka mika ya kurin haka jayayya ka ce shirme ne ya ce wala yi kallilu na min sha'anin akal duk da haka ba sa raina a ce hankali shirme ne a ana magana in nasi ne ya zo hankali yana ko abu ne mai daraja mai kima ko mu na takalif inda mu domin an san hankali shi ne ma abin da ake gama shari'a ba ta hau mara hankali eh ma mai hankali da shi ake magana kan shari'a walakin ya ulun inna al'aqala la yataqaddam ala shar'a duk da haka ba sa hankali a gaban shari'a sai abinda hankali shiga ana iyawa zai zama shari'a wa illa lastaqana la khalq an rusul alaihi wasallam inda har hankali ya wadatuwa akan akan shari'a kenan da ba bukatar manzannin Allah sai kowa ce abinda hankalin shi ya gane ko shi kenan kurin walakin ya amal dakhil da'irati illa hankali iya aiki a cikin shari'a gane kaza gane kaza aiki da ita mai hankali zama ake ba ake ba umarni da dokan doka sauran wali hada dalilin irin wannan aqida summu ahlus sunnati wal jamaa ake masa suna ahlus sunnati wal jamaa litamassukum wattiba'ihim wa tasallimihim al-mutlaq bi hadi annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka aka yi wannan suna ahalus sunna wal jama'a dan sun rike rike rukunsu da biyayyarsu da meka wuyansu saki ba kaidi mutalaki ga karantarwar annabi sallama da abin manzo Allah karanta ya bayani da sun meka wuya ba magana jayya fi kulli sabiratin wa kabira cikin koma menene karami da babba inda annabi ya magana kun sun yarda zahiran wa batina ahili da boye قال الله تبارك وتعالى ألا ميجرما دبوايا يتي فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن يد... فمن تبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي لا يهدي القوم الظالمين أتت آية تامسة ألا ميجرما دبوايا كيتوا فإن لم يستجيبوا لك wannan kira da kake musu idan har ba su amsa ma kiran da kake ba to fa'alam ka san me dalilin in amsa ma kira annama yattabi'una ahwa'ahum kaji suna bin san zuciyarsu ne abinda ransa ya gaya musu ya kawata musu shi yake da shi shi hana su bi wannan wahayi da aka maka Allah ya ce wa man adallu mimman mimman taba hawa waye ya bata kamar wanda ya bi son zuciya ra'ayin shi kurin shi ra'ayi ke bi abin da da ra'ayi shi ya gaskanta in ya yi haka ya ture waye ya bata kamar wanda ya bi son zuciya shi da gayar huda min Allah ya bi ra'ayi ba tare da bin karantarwa ba daga Allah ba shi ba bin shari'a ta Allah ba inna Allah la yahdi al-qawm zalimin Allah bai shaida mutane azzalimai mutum da ya gano ya bar nasi yake aiki da ra'ayi tabbas ya zama azzalimi ya ce wa ahalu sunnati wal jama'a ahalu sunna wal jama'a ya akhuduna ba'd al kitab wa sunna bima ajma'a alayhi ulama al umma wa ya'tamiduna alayhi kuma ahalu sunna wal jama'a ce bayan suna ɗauko madogaran su wankan hujjar su daga qur'ani da sunna kuma suna ɗauko hujjar su da abinda malaman al'umma kowa yayi jima'i a ce gaba da wani ijibai a duba ne shi ma suna aiki da shi wai a tamiduna alai suna dogara da ijimai a duma gaba daya alan nabi sallallahu alaihi wasallam annan sallallahu yake cewa inna allaha la yajma ummati ala dalal Allah bai hada al'umma ta gaba daya akan mata kowa bace tawayyadullah ala jama'a hannun Allah iya tare da jama'a wa man shadda shudda finnar duk wanda ya bar su kira bar jama'a to za a bar shi a cikin wuta shi kadai nan an ce ma'ana aljama'a al'umma shi manzala ke cewa hatta shin kiyama duniya ba ta rabuwa diyan da abin zahi ya an samu su jama'a da suke kan gaskiya suna taimaka ma gaskiya diyan da abin zahi duniya ba ta rabuwa da haka na har kiyama ta zo in nan babu su a can akwai su in nan babu ba a ce gaba da duniya gaba da kowa a ce yau babu shirye daya ba wata al'umma ce kan shirya gaba daya a ta duniya ba ta rabuwa da wannan alƙawalin alamun al'ummar ba ta rabuwa da wasu jama'a wanda suke kan gaskiya suna tafi gaskiya kan gaskiya duk abin da zai zai suna kanta Allah ka kiyama shi kenan a ce gaba ɗaya al'umma duniya ko ƙarƙar musulmi abu kaza haram ne dole ka yarda kama wannan ya ce halaka ne wannan ya ce haram ne a lokacin nan sai ka diba waye mai kai suwaye suke cewa halakin ne suwa suke cewa haramu ne me madogara kowa a nan za ka gano wanda suke kan hanya da kasa Allah shirin da mu ya ce fahadil umma ma'asumatun na shima alabadi wannan al'umma Allah ya kare ta da ta haɗu gaba ɗaya a kan ɓata a ce kowa ɓatacce ne Allah mata wannan kariya wala yumkin an tajtami ala albatta baiwa a ce wani alman gaba daya ta bar gaskiya gaba daya ba Allah mata wannan kariya yace wa ahlus sunnati wal jamaa la ya'taqidun al ismata li ahadin ghayr rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqidar ahlus sunna wal jamaa ba su da aqidar cewa ai akwai wani wanda Allah ya kare akan kuskure a ce wani kurin shi bai zaɓin da ya daidai ne banda manzan da Allah kwalli manzan da kaɗai ne yake da isma bayan shi ko da sahabi ne wani ya ce kaza a wasu nawa za a samu saɓani tsakanin sahabbai wani ya ce kaza wani ya ce kaza kuma a samu kuskure tabbas aka samu kuskure ya ce kenan manzan da kaɗai yake da kariya ta yin wani abu akan kuskure ورنا اجتهاد فيما خفي من العمل بقدر الضروره kuma suna ga za a iya ijtihadi kan wani hukunci gwalgwadon darura ta kawo wa ma hada la ta'assabuna li ra'ayi adam hatta yakun kalamuhu muwafiqan li kitab wa sunna duk da sun yarda da ijtihadi amma duk da haka ba sa ta'assubanci a ce kurin magana wani tace daidai har sai in ijtihadin da yayi in ya dace da qur'ani da sunna anan za su dogara da shi don hujjar da ya kawo madogaran shi ga nasi ya kawo ga hadisi ya kama sai wa ya'taqidun anna al-mujtahid yukhti wa yusib ahlus sunna wal jamaa suna da aqidar al-mujtahid mai ijtihadi malamin ijtihadi yukhti wa yusib yakan yi daidai yakan yi kuskure ijtihadi ne ya buga ya buga ce kaza akan samu daidai wata ai kuskure akan samu hakan فإن أصاب ما لم يمي اجتهادي وتبقى سابعين إنه اجتهادي ne ما يواك اجتهادي abinda babu nasi zahiri a kanshi in zo in fahimta ta ta aya ka wannan kuma ba kan ibada ba a wani abu ne shi wani abun halaka ne haram ne ya za a kaza kuma ta shi za ta ta ishhadi dacewa da aya kaza da hadisi kaza sai ga ta wannan aya ta wannan hadisi wannan ga hukuncin shi in ma ci haram ne halaka ne ko kaza makaruhi ne ta nan abu zai diba ya yi hukunci ka abin da ya zo irin wannan ya ce to suna da aƙidar in mutum ya ishtihadi in ya yanzu misali ya ce in ya samu daidai iya da lada biyu ladan kuskure kai ladan daidai da ladan ishtihadi dai misali za mu gano aka ce abdullahi bin mas'ud an zo an mai tambaya akan suka ce wata mata ce a garinmu an mata an mata arme mijin bai hudu ba sadakin da ka tafi yudin aka yi ba ambaci ba sadakin bai kwanta ba da ita allah mai cikawa ya ce wula ba sani ba musamman illa da ta cikin ta gatan shi mai matsala ba sani ba suka tafi koma garinsu suka buga suka buga suka dawo sai ba sani ba karshe to wani abu ne wanda ya fito ya za su yi an yi anime ga ya so a san ya za a mata da suka yi dole a yi magana suka ce to mun ba babu za mu je kenan kun ga za a yi me ya kamata ba kaga a nan kenan tunda ba ba zama haka a ce ta gidan ku ba ba ta kaza ya za yi shi a nan hita zan muku ishtihadi in na yi daidai taimakon Allah daga Allah ke ina kusa kure kuma daga gare da yake Allah ga wata mu amma zan muku baki in shahadi na ta da wani hukunci yanzu dole a yanke ta ya ce abin da za a yi wannan mata a ba ta sadakin mata yan uwanta daidai ita nawa ake sadaki a cikin dangin cikin misali kamar cikin dangin misali cikin yan gidan misali ko an gosu nawa ake sadaki za a ba ta kuma za ta yi idda kuma za ta ci gado wannan zawa da aka ta ƙarshe kuma ci ne na ƙarshe akwai ma ɗabi nasara cikin sahaboni ya zamane sai da ya ƙare bayani kam ya ce wannan hukumcin da ka yi wani masaudi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yawa bar abin tawashi wance a ciki bar abin tawashi haka manzo Allah ya hukunta akan ta an mata arme ba mata zaraki ba ba kwanta miji ya mutu haka manzo Allah ya hukunta ta ci ta yi idda ta ci gado kuma ba ta raki daidai ɗan mata ɗan wanta yace alhamdulillah kaga nan ijtihadi ne sai dace da sunna to to to yakan yi a ihsani ko a kuskure ke wannan shine ake cewa kenan yanzu misali mun kawo muku lokacin namu da kare a takaice dai in wake na takaice dai lokacin namu kaɗan ne ya fi karewa kenan ana samun ijtihadi a yi daidai ko a kuskure in mutum ya yi kuskure in yi ijtihadi shi daidai iya da lada biyu ladan kokari da na nemo gaskiya da ladan daidai da ya samu to in ya ce haka ya ce yi ya ce wa in aka ta ya ce kenan fa in asaba zama kuma nasin farkon nasin wa ya'taqiduna suna da aqida suwaye ahlus sunna da jama'a suna da aqidar annal mujtahid mai ijtihadi yukhti wa yusibu iya dai kuskure iya daidai fa in asaba in ya daidai falahu ajran iya da lada biyu ajrul ijtihad ladan ijtihadi da yayi wa ajrul isaba da ladan samu daidai da yi wa in akhta an wani kuskure falahu ajrul ijtihad faqat iya da ladan ishihadi kadai da yayi da bai samu daidai ba Allah bai rubuta mai zini tunda neman daidai ne yace fal ikhtilaf indahum fil masail ijtihadiyya la yujibu al adawata wat tahajjud wala wala tahajjud sabani tsakanin ahlus sunna wal jamaa kan wata mas'ala irin ta ijtihadi inda babu nafi karara bai sa musu adawa dan nayi fatawa kaza akan fa'inta ta bada nasi kuma kan nasi ya kai sabanin tawa to su tsakanin zuba a cewa wannan malama wani na dawo wani ne musu shiri sau su zifa tawa daban-daban bai cikin aqida su sabani na da kai kan wata mas'ala ta ijtihadi bai mai da mu ɗan adawa fa'inta ka daban tawa daban sabai sun rayu haka kan wasu mas'aloli inda babu nasi zahiri kansu wani ya tsaya a nan wanda ya tsaya a nan kowa ya ga shi abu da ya ga shi daidai ya ce kenan ba sa bai sa adawa wala ta hajjur ko kaurace ma juna bal yuhibbu ba'dhum ba'dan suna son junansu ina son kana so na da masa bani wannan bai ka kuma tsakanin mu kana so na ina son ka wai wali ba'dhum ba'dan kuma suna jibbantar shashin su shashin su wai salli ba'dhum khalf ba'd wasu suna sallah bayan juna ma ikhtilafihim fi ba'd mas'alat far'iyya duk da suna da saɓanin wasu matsaloli na reshe na furuwa amma wannan saɓanin matsaloli na furuwa bai sa su zama 'yan adawa suna nan abokan juna 'yan wan juna na ganin ya kamata mu tsaya Allah kai majalisa na gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته